بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a a wannan aji namu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar mala albani zaria rahimahullah darul hadith salafiyya wannan shine darasi na 144 a wannan yammaci na shida ga watan jumadal akhirah hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin za mu yi karatu insha Allah daga littafin al-madkhalu ila dirasati ilmin jarhi wa ta'dil na malam sayyid abdul majid al-ghauri za mu tashi a inda malam yake cewa al-khamisu ashara a shafi na 466 inda yake magana akan littattafai waɗanda aka rubuta su musamman don su yi tarihin mazaje waɗanda ke da riwaya a cikin bukhari da muslim to littafi na goma sha biyar a cikin wannan jiran giya shine ar-riyadu al-mustataba fi jumlati marrawa fi sahihaini min as-sahaba للإمام يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني المتوفى سنة ثلاث وتسعين بعد المئة الثامنة للهجرة سنة في كنان الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ما لم يتفنن وانا ما لم يني ما لم تاريه نيدا فكه دا حديثي كما مثلا لكتنشي متمن قصر يمن akwai littafin tarihi shahararre al-girbalu fi tarikh akwai kuma littafin bahjatul mahafil fi sirati fi sirati wal mu'jizati wash shama'il wanda tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama littafi ne an buga shi da sauran tafai ne kala daban-daban wannan malami ya rushe ka ta 893 ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai yace tadammanu kitabu at-ta'rifa liman sahha fi sahihaini ru'yatan wa riwaya yace littafin ya dauke da bayani na farko akan ta'arifin abin da ya inganta na wanda suka yi riwaya ko suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya tabbata sahabbai ne da wanda ya tabbata sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama murattaban lahu ala al-hurufi ya jeranta su bisa alif ba ta wa dhakara fi kulli wahidin minhum kam rawa fihi ma ala al-itlaq kuma ya ambaci kowane sahabi zai faɗa maka hadisai nawa ne wannan sahabin ke da su fihima a cikin bukhari da muslim ɗin alal itilaki saki haka thumma mattafaqa alaihi min sanadi sannan kuma sai ya ambaci abinda aka dace bukhari da muslim suka ruwaito daga wurinsa thumma manfarada bihi bukhari bayan ambaci jumla zai ambata maka ga kuma na bukhari sannan ga wanda suka haɗu akai wa ma thumma manfarada bihi bukhari anhu man kana thumma muslimun hakaza zai faɗi na bukhari idan akwai sannan ya faɗi na muslim thumma zakara fi akhir al-hurufi harfi man farada bihi kullu wahidin minhum min ar-rijali sannan kuma kowane namiji kowane malami a ƙarshe zai ambaci abin da shi wannan malami yake banta da shi wa kamrawa anhu da kuma nawa ne hadisan da bukhari ko muslim yake banta daga rawaito daga gare shi wa zakara fi kulli wahidin minhum man sharaka sahihaini fi at-takhrij anhu min min al-kutub al-arba'a sannan kuma zai ambaci bayan bukhari da muslim idan abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ko wasu daga cikin su ko ɗaya ɗayan su su ma sun yi tarayya da bukhari da muslim wajen riwaya daga wannan malami to zai ambata ma a bayani ma amkana min ad-dabt fil ismi wan nasabi wal laqabi da kuma bayani iyaka iyawarsa wajen bayani akan suna da wasalinsa da lakabi da wasalinsa da makamantar da nasaba wa bayanin baladi والمولد والوفاء da bayani akan dan wani gari ne shi da kuma yaushe aka haife shi yaushe ya rasu wa tarafin min manaqibihi wa uyuni akhbari yakan ambaci kuma wasu falaloli da zababbun bayanai akan tarihin malam tabi'a fil matba'i asha jahani bi bufal al hind an buga wannan tafi a kasar hind a bufal ama salasin بعد المئة الثالثة عشر للهجرة الموافق سنة 55 و800 وألف للميلاد 1885 وله طبعات أخرى أقول وسن بجبجي دبن دبن دا أكي ملتاف بند ون السادس عشر ما لن يتي نبضة في ذكر من ذكر في الصحيحين من الصحابة ممن هو وأبوه صحابيان أو جده أو أمه bayani akan waɗanda aka ambata cikin sahabbai a cikin Bukhari da Muslim wanda da shi da babansa ko da shi da kakansa ko da shi da mahaifinsa sahabbai li Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Abdullah bin Ahmad al-Ashkhar az-Zabidi shi ma wannan mutumin ƙasar Yaman ne ya rusu shekara ta 991 yana da littafi shahararre abin nan sharhu bahjatul mahafil wa bagiyatul amathil sharhin littafin da shi wancan yayin na bajitul mahafil fi sirati wal mu'jizati wash shama'il to yazo ya mushi sharhi akwai kuma manzuma ta usul fiqh yana da ita akwai alfiya ta nahwu malami ne shahararre sosai a kasar Yaman wa huwa makhtut wannan hayin da rubutun hannu ne malam yace sai kuma as-sabiu ashara manzuma fi dabt ma fi sayyaini min al-mukhtalaf wal muttafaqi lafzan wannan mata shi wancan al'ashkar ɗin ne a zabidi waƙa ce wa huwa makhtutun ita ma rubutun hannu ce sai as-saminu ashara al-matlabu sani fi dhabti ma yushkilu fi sahihayn min al-asani shi ma nashi bayani akan sunaye waɗanda suke da matsala wajen wasabci shi shi ma makhtut ne har yanzu sai kuma na sha tara quratul ayn fi dhabti asma'i rijal sahihayn da abdul ghani safiyuddin ahmad bin muhammad bin ali al-bahrani ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة وده الإمام الكتاني الرسالة المستطرفة وده في رسالة تلتفي يا أبتي وأن اللتافي طبع في دائرة المعارف الأثمانية بحيدر آباد الدكن الهند شكرة 1915 دي ده دبو ده دري أكو ده أشرين ده أكو لهجرة سيكم ما ليتي منظومة الصبان في ضبط أسماء رجال سيهي الإمامي al-bukhari wa muslimin wal muwaffa wannan kuma li abil arfan muhammad ibn ali al-misri zamu lura cewa ya hada da muwadda anan wannan malami ya rasu ka ta 1206 wanda babban malami ne masanin nahwu shahararri yana da hashiya akan sharhin ashimuni na na na abin da sharhin alfiya da kuma littafi na sira isafur ragibina fi sira da yana kuma wani tafi na sharhin bismillah ar-risalatul kubra da tafai mabambanta babban malami ne shi ma wannan makhtut ne sai kuma manzuma fi dabt al-mushtabi fi rijal sayani da al-hajj al-hasan ibn abbad az-zaidi shi kuma manzuma ce shi ma wannan kuma makhtut ne sai wannan na 22 malai yace al-mughni fi ma'rifati rijal sayani wannan dan karamin tafi ne mai albarka kwarai da gaske wanda ya ci sunan shi na al-mughni din wato wanda ya wadatar da kai wajen sanin sunaye da mazajen cikin Bukhari da Muslim na malam Safwat Abdul Fattah Mahmud mutumin kasar Misr yace yusahhiru hadha alkitab albahth an rijal sahih wannan littafi ne sauka maka bincike akan mazajen Bukhari da Muslim sosai wa yumakkinu alba'il wa yumkinu lilbahith an yasila ilai min khilalihi ila zubdatil qawli ta ƙarƙashin wannan littafi za ka iya kaiwa zuwa ga asalin zubda wato asalin madaran mai magana ta ƙarki akan mai riwaya fi rajulin min rijalis sahihaini game da duk wani malami daga cikin masu riwaya a Bukhari da Muslim duna an yi takallafa ana albahthi wa tanquli min baini kutubin kathira ba tare da ka sha ɗawainiya da wahalar bincike da shiga da fita tsakankanin littafai daban-daban ba wannan ya isa wadace ka وحاول المؤلف أن يذكر ما اشتهر به الراوي malamin nan ya kokari ya ambaci duk abin da mai riwaya ya shahara da shi na siffa ko dabi'a ko kama ya ambata wa malahu min manaqib da abin da yake da shi na darajoji wa ma tawallahu min manasiba da abin da wannan mai riwaya ya rike na mukamai kamar malanta ko alƙalanci ko shugabanci bil idafa ila tawarikil wafa sannan ya ambaci shekaran mutuwa faja'at tarajimul kitabi mustawfiyatan daka littafin yazo tarajim dinsa sun cika li mu'dhami ma yahtaju ilayhi al sun cika mafi yawan abin da kake bukata min halin rajuli game da maza mai riwaya domin dama abinda kake bukata ka san suna da lakabi da alkunya da wasu darajojinsa yaushe ya rasu da sauransu waɗannan abubuwa ne muhimmai da kake so ka sani game da duk wani mai riwaya to ya zo da su cikin sauƙi yadda zaka gani ibtida'an bi dabl ism tun daga kan wasalin sunan ya ake karanta shi aw kunya ko alkunya ya take aw laqab ko kuma laqabi duk zai bayyana maka su aw nisba ko dangantaka allati rubbama tastashkilu ala alqari wanda wani lokaci tana iya rikici maka rasa meye ma'anar ta ko ya ake fadanta aw mururan bi aqwali ulama'il jarh wa ta'dil fi sannan kuma zai haura da kai zuwa ga maganganu na malaman jarh wa ta'dil mai suka fadi akan sa tubi'a fi daril jili bi beirut an buga shi a darul jil a beirut wa daru ammar bi umman al-urdun an sanata 80 بعد المئة الرابعة عشر للهجرة 1408 ɗazu na sanya wani nuska na littafin a cikin group na wannan aji wanda pdf copy ne zaka iya ganin shi littafi ne mai daɗin karatu kuma kankani wanda duka salarka ya kamata a ce zaka iya karanta shi maimakon kai ta yawace yawace a cikin littafi tun da galibin makasalanta ne to wannan ya ishin kasalalle idan ko har mutum ya kasa to karanta wannan ɗan ƙaramin littafi to da wayan da ya karanta wani abu a cikin ilmin rijal bai da rabo a kai gaskiya da wuya sai mu je mala yake cewa kutubun fi rijali sunani abi dawud littafan da aka rubuta akan rijalu sunani abi dawud akwai guda ɗaya da malamin ambata shine tasmiyatu shuyukhi abi dawud da sulaiman ibn al-ash'as al-sijistani lil hafiz abi ali al-husayn ibn muhammad ibn amada al-ghassani al-jayyani المتوفى سنة 98 بعد المئة الرابعة للهجرة الجياني يارس شكاة الهدودة تسعين دا تقص قرشان قرني نبيا لتافن سنشي تسمية شيوخ أبي داود سليمان بن الأشأس السجستاني أنبتم شيوخنا الإمام أبو داود سليمان بن الأشأس ذكر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب أنه يتناول الشيوخ أبي داود الذين حدث عنهم في كتاب السنن وغير ذلك من تواليفه مرتبا على حروف المعجم يا أنبتا تشيوا zai ambaci malaman Abu Dawuda mu kiyaye shuyukh malaman Abu Dawuda fal shuyukh akhassu min ar-rijal an ce rijalu Abu Dawuda duk wanda suke ciki an ce shuyukh kuma malaman shi al-mubashirina alladhina akhadha anhum mubashara to shiyukhu abi dauda yake ambata yace wa yaqsidu ashiyukha almubashirin li abi dauda wanda suka yi abu dauda ya karantu a gun kai tsaye walaysa jami'a rijali asanidi fi kutubi bai duka mazajen ba وتطول التراجم فيه وتقصو تبعا لمكانة المترجمين في العلم يكن يتسأي ترجمة تتسأي كوتي gajarta. ya danganta da matsayi da darajar mutumin da ake magana a kan shi a cikin ilimi waƙad istagraqat tarjamatul imami ahmad ibn hanbal tarjama al-imam ahmad ibn hanbal ta dauke 27 satara layi 27 fi hini istagraqa tarjamatu ahmad ibn zanjuwayya an-nasa'i sataran wahida yayin da kuma tarjama ahmad ibn zanjuwai zanjuwayya zanduwiya ita kuma ta ɗauke layi ɗaya kaɗai wattarajimu tawila ata hadlahu zikira annasab wal fada'il wal makan al ilmiya tarjumon da ya matsau sun bashi dama ya ambaci tarihi da nasaba da dangantaka da falala da matsayi amma tarajumul qasira fa hatamma fiha bi dhikri ismil mutarjami lahu wa kunyatihi وكنيته ونسبته وتوثيقه أو تضعيفه وبعض شيوخه وتلاميذه وسنة وفاته wanda suka yi gajera kuma ya takaita akan suna da nasaba da mutumin kirki ne ko ba amintacce ba da kuma bayani akan sunayen wasu ɗalibai da wasu malamansa da shekarar da ya rasu kamar yi shiru ila ta walli ba da himlin kaba kamar da yake yawan ambatan kuma bayani akan wanda ya alƙalanci a cikinsu waƙar yi shiru ila maudu'i riwayati fi sunani abi dawud wani lokaci yake ambata cewa hadisin yana kitabu kaza ko yana babi na kaza wadhalika bi dhikri ismi kitabi min as-sunan yace yana cikin kitabur raqa'i yana cikin kitabur tafsir yana cikin kitabu kaza wa yanqulu aqwalan nuqadi fi tarajim ba'd shuyukh kha wa khasan aba zur'a ar-razi aba hatim ar-razi wa Aba Zur'at razi wa Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair waɗannan sune malaman da kan ɗauko maganganun su wajen nuni zuwa ga wato bayanin da malamai suka yi akan wani mai riwaya yakan ɗauko maganganun waɗannan malamai dan bayani akan abinda suka faɗa game da mai riwaya الإمام الذهبي أتكل التافن شيء العبر في خبر من غبر الشافي لدري أكو دا ستن دا هدو الجزئي لدايا الإمام الذهبي يتي سنة خمس وخمسين ومئتين واتو بياني أكان أبوبوان دا سكفارو الشيكرر هجرة تأري بيودا حمسن دا بيار فيها فتنة الزنج وخروج العلوي قائد الزنج بالبصرة فأسكر ودعا إلى نفسه وزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن الشهيد زين زيد بن علي ولم يثبت نسبه فبادر إلى دعوته أبيد أهل البصرة السودان ومن ومن ثم قيل الزنج والتف إليه من والتف إليه كل صاحب فتنة حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة وغيرها وفعل الأفائل وامتدت أيامه الملعونة إلى أن قتل إلى غير رحمة الله في سنة سبعين الإمام الظاهري كان شعونا شكرا كسام فتنة الزنج وتفتنة شهر يودا كشكرا قوم شاهد أنا يت تندق وتر رمضان نوانا شكرا تقريب بيودا حمسن دبير aka fara wannan fitina ba a kare ta ba sai bayan shekaru 14 kamar yadda ya ambata ko kuma kace eh shekaru 14 shekara ta 70 kenan kaga daga 55 ko zuwa shekara ta 70 za a samu shekara kamar 15 kenan to a wannan tsakankanin aka yi wannan fitina ta azzanju fitinar bakaken fata kenan za a ce ko khurujul alawi aka samu tawaye ta da ƙayar baya da wannan ba'alawi wanda ya danganta kan shi ga jinin sayyidina ali ya fito na fito ƙa'idus zanji bil basara wannan ba'alawi shine ƙa'idus zanji shine kwamandan baƙaƙen fatan nan wannan abu ya faru a garin basara ta ƙasar iraki fa askara ya ja tinga ya kafa sansani wada'a ila nafsihi ya kira ya ce a zo a yi mishi mubaya'a shine khalifa wani ɓatacce ne da ma wani zindiki kuma da aka ba da labari yana cewa laƙad uridat alayyan nubuwa wai an mashi ta yin annabta ya ce fahimtu wai sai tsorata Allah a ƙoma bi a aba'iha cewa wai ba zai iya ba abinda yana shi zama annabi kenan ya ce falam a kabala da haka bai karɓa haka za a biya ba da labari a cikin shirar ramin dubala da haka zindiki ne iyakar zindiki jama'a waza ama annahu ya ce wai sunan shi aliyu dan Muhammad Muhammad dan Ahmadu Ahmadu dan Ali Ali dan Isa shi kuma Isa kakan shi na hudu kenan ko da ne ga Zainul Abidin shine Zaid ibn Ali Zainul Abidin rahimahullah walam yuthbitu nasabah mala yace amma an kasa tabbatar da wannan sunan ko da gaske ne an kasa dan haka yace fa badara ila da'awatihi abidu ahli sha basra daukacin bayi abid bayi wanda suke kasar basara sai suka yi maza suka karɓi da awasa a sudan musamman makakin fata so da ya kawo abinda suna ganin zai yi zai liberating ɗinsu zai ba su yanci suna ƙarƙashin shugabanninsu iyayen gidansu galibi larabawa ne kuma suna ganin kama akwai cutarwa da ta yanayin mu'amala tsakanin mai gida da bawansa kamar yadda aka sani bisa ɗabi'a wataƙila wani mai gidan ko kuma ya shahara wannan zamanin akwai mugayen masu gida akwai kaza da sauransu da haka da suka ga wannan da'awa za ta fitar da su daga wannan kuncin ya ce babu bauta addininsa sai suka bi shi gaba ɗaya wa min thamma daga nan ne ƙila zanju ake cewa fitnatu zanju amma shi ba baka fata bane wal tafa ilayhi kullu sahibi fitnatin duk wani wanda yake da wata fitina kankanuwa sai suka haɗu suka haɗu gaba ɗaya a wurin shi akwai wasu daga cikin masu tutiyar ahlul baiti da su duk suka shiga cikin rundunarsa duk wani da yake jin haushin gwamnatin sai ya shiga rundunarsa hatta stafhala amru al'amarin shi ya girmama wa hazama jushan khalifa ya dinga abin nan kada sojojin gwamnati ba ɗaya ba biyu ba an yi ma'arifu da yawa a cikin a wannan zamani in ka duba al'imamu ibn kathirin a cikin juz'i na goma sha ɗaya na ainihin wato bidawar ne ya kawo su shekara bayan shekara irin rigingimin da aka yi irin mutanen da aka kashe waɗannan mutanen inda ka san 'yan boko haram haka suke su kai wa gari farmaki su kashe su kona su je kasuwa su kwashe kaya su yanka mutane su kama malamai su kashe duk da kaga yan boko haram da suna wannan mu'amala haka suka dinga yi mu'amalar su ba ta da kyau sun kashe mutane ba dan kankani ba yace wastabaha albasarata wa ghayraha ya halasta jinin al'ummar basara gaba daya ya ta kashe su kaga sune irin abin da su ce ko suke yi ko su shigo gari su ta kashe kowa da kowa wa fa'al afa'ila ya aikata munanan ayyuka al'afa'il jam'u fa'ala wa fa'alta fa'alataka to mutum isa ce afa'il wato munanan abubuwa wamtaddat ayyamu ranakun shi shekarun da ya yi wannan fitina ta shi almal'una wanda suke mugayen kwanaki ne tsinannun kwanaki ne ta yi tsayi zuwa shekara sha hudu har zuwa wajen sha biyar ila an kutila ila ghairi rahmatillah hasan da aka kashe shi ba zuwa ga rahama Allah ba aka samu wani komanda shine yayi kokari ya ga bayan shi shine Ali ibn Ahmad ibn al-Mufiq shine yaje ya tsare shi a wani kauye ya mushi muhasara da karki suka mushi daukan karamawa kaciya shi da jama'a shi gaba daya aka kashe su kashewa mai ban mamaki aka kashe su aka kamo shi aka sara kan shi aka zo da kan har cikin garin da mutane suka yi ta murna ana ta murna ana godewa Allah cewa alhamdulillah Allah ya ga bakin wannan batacci saboda ya ba mutane wahala ba ya kankanuwa ba aka samu mawaka ma suka dinga yin waƙe-waƙe suna murna akwai wani mawaƙi shine Yahya ibn Muhammad al-Aslam yayi waƙoƙi sosai na murna da jinjinawa ga sojojin nan akwai inda yake cewa aqulu waqad ja al-bashiru bi waqfatin أقول وقد جاء البشير بوقفة أعزت من الإسلام ما كان واهلا yace ina cewa a daidai lokacin da mai bishara ya ba mu labarin cewa ga abin da ake ciki ina cewa wannan bishara a azzat min al-islam ma kana wahiya ta daga darajar gwamnatin musulunci wanda ta kadi da aka yi fara waka yana cewa jazallahu khairan nasi lin nasi ba'da Allah ya saka ma wanda suka zama alheri ga mutane wanda suka zama mutane alheri yace ba da ma ubiha himahu bayan an halasta duk wata alfarman musulmai a cikin alfarmasu khaira ma kana jaziya wannan shine alkhairi mafi girma da zaka kawo al'umma ku bayan sun samu matsala kawo musu mafita dogo waka ce yayi ta ibnu kathirin ya rubuta a cikin bidayatu wan nihaya to a tun daga dai ramadan na wuce shekarar da muka faɗa har zuwa safar na shekara ta 270 akai ana wannan gwagwarmaya mutane suka ta bishara mu junansu saboda an kashe shi to har aka samu cewa bayan an kashe shi kuma an ɗebi ganima ba ƴar kaɗan ba ashe ma kiristanci ma suke domin daga cikin ganimar da aka ɗiba akwai cross na abin nan na zinariya kala daban-daban da aka samu a wuraren ibadarsu wanda ya fi kama da coci fiye da masallaci da kujeru na zinariya kwanuka na zinariya dukiya mai yawa sannan aka kama bayi an ce an kama bayi kamar mutum dubu ɗari biyar 'yan mata kawai da aka kama matsayin bayi banda maza da aka karkashe aka watsa su aka tarwatsa su an kama bayi ba dan kankani ba to wannan shi wannan dai fitina kamar yadda zahabi ya faɗa shekaru ne guda goma sha hudu da aka yi su ana ta cin ana ta cin kwakwa a hannun waɗannan ƴan tawayen aka rasa yadda za a yi da su a wasu shekarun zai kawo subsequently zai kawo wasu bayanai da ke da alaka da haka Allah shi kyauta wa fiha kharaja ghayru wahidin min al-alawiyya wa harabu bil adami wa ghairi a dai wannan shekarar ne bayan shi dinnan ya fito yayi nashi da'awar sai aka samu kuma a yankuna daban-daban duk wasu masu danganta kansu ga Banu Hashim sai suka yi ta fitowa su ma suna tasawaye yadda dai kaga ana yanzu misali da ɗan Boko Haram ne suka fara kidnafin mutane suna tambayar ramsa ba haka bane har kowa ya koya kowane barawo ma ya daina sata ya yi upgrading sata shi zuwa kidnapping yanzu ko ina ana yakin nafin mutum a nan zariya kake a sokoto ko a kano ko a borno ko a imo ko a asabar duk ko ina ma ana yi wato tun da wasu sun tsaga sun ga jini kowa ma yanzu ma sai tsaga ko mun gani da su kaɗai suke su kaɗai ne da suka aka san su da wannan ta'asar to yanzu kowa ma yana yi tun da shi ma ya fito ya yi wannan lalata sai kowa ma ya fito ce shi kuma kowa na yawan danganta kanshi da jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan zai bada dama mutane su karba har yanzu ka lura duk wani batacce da wani wanda yake so ya kawo shaɗanci a cikin addini da an tafi an tafi sai ka ji ana so a dangata shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un shehi ne sawa'un malami ne sawa'un jahili ne sawa'un mawaki ne zaka ji ana wannan in ka ji an fara ce mishi sharifi an fara ce mishi kaza ana faɗin son shi ana cewa radiyallahu anhu the next thing sai ka ji an ce ai jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk ga sunan birjik irin waɗannan jikokin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda irin su kamar da faɗa nan walam yuthbitu nasabah ba za a iya tabbatar da dangantakar su ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa fiha tufiyal imamu al-hibru abu muhammadin abdullahi ibn abdurrahman ad-darimi at-tamimi as-samarqandi al-hafiz صاحب المسند المشهور رحل وطوف وسمع النضر بن شميل وزيد بن هارون وزيد بن هارون وطبقتهما شكم الله يرسوا ونببن مالك شنو الامام Abdullahi ibn Abdurrahman ibn al-Fadli ad-Darim jikan wani babban dattijo cikin Laraba shine Darim ibn Malik ibn Hanzala wanda babban babban mutum ne cikin Larabawa to wannan malami wanda al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi sun yi riwaya daga gare shi al-Imam al-Bukhari yayi riwaya daga gare shi amma kharij as-sahih a cikin Tirmidhi akwai hadisi da Tirmidhi ke rawaito a lokaci ta hanyar Bukhari ta hanyar wannan malami babban malami ne cikin manyan malamai daga cikin malaman shi malam ya ce ya ji sahibu al-samarqandi mutumin samarqanda al-hafiz babban malami sahibul musnadil mashhuri wanda yake da wannan shahararren musnadud darimi da ake cewa rahala yayi tafiye tafiye wa tawwafa ya kewaye duniya wa sami'an nadrab na shumayl ya ji hadisi a gun annabdur ibn shumayl da kuma shi da zaid ibn harun wa tabaqatuhuma da tsararrakin su irin su wahab ibn jarir irin su abu asim an-nabil irin su ubaidullah ibn musa irin su affan ibn muslim akwai hadisi shahararre da aka san shi da hadisin duk sai da aka waye gari kamar yadda zahabi yake faɗa cewa da an faɗa hadisin sai zama kamar an faɗi shi duk wanda ma ya zo gidan shi da an kwankwasa sai ya ce ka zo neman hadisi kaza ne saboda shi ke da hadisin ya daga cikin mafari da ɗinsa shi ne hadisin da alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'imal khallul idam wani hadisi da muslim ya fitar da shi al-imam abu dawud ya fitar da shi wanda jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna muka shiga gidan shi yace a kawo halmin gada'in a cikin riwaya Ahmad ibn Hanbal kenan yace sai aka kawo mishi radifun min khubzin aka kawo mishi bantalan abin nan waina ko gurasa da aka kawo sai ce babu wani mahadi ba mahadi aka ba ba miya ba gishiri ba mai da yaji babu ko babu wani koslo haka babu wani mahadi sai suka ce ai sai dai kunu akwai kunu shi ne sai annabi yake cewa fa innal khalla ni'mal udum ko ni'imal idam a wata riwaya riwaya muslim ni'imal udum yace ai ko madalla da kunu a ce shine mahadinka shine jabir yake cewa daga nan nake kaunar kunu tun da zai annabi ya mishi wannan yabon nake kaunar kunu akwai fawaidi sosai da malamai suka fitar akan wannan hadisin game da game da ma'anarsa da fikihun da ke cikin sa cewa wannan yana nuni zuwa ga na farko da gaske ne annabi ya yabi kunu kenan sannan kuma malam fikihu suka samu wata wata wata lungu zan ce kenan ko wani lungu ko wata matsala idan mutum ya rantse da Allah ba zai sha miya ba in ya sha kunu to ya ya ya rantsuwa ta ci shi kuma annabi ya kira shi da suna dan su abinda larabawa suke ce ma al'udumu shine abinda mu muke ce ma mahadi to mahadi kuma ya danganta abinci irin abincin su akwai solid din busasshen sannan akwai abinda ake hadawa a jika shi kaga dai biredi misali da shayi ake hada shi mu anan ko ta kila da miya ko a cikin hostel kenan ko da wake to duk waɗannan miyoyin shi kan kaje sai kaje bi kana kaje gaba ɗaya hostel din hostel din cikin weekend din new campus gaba ɗaya warin wake yake wani lokaci zaka ji duka inda ka san kaje kaje abin nan shago irin ya meji din nan duka zaka ji ana cika wake mallan ana ana rage mishi saboda ka rage abin nan cin kalanzir sai a jika shi sai sai wajen awa takwas a ciki da haure shi kawai zai fi bararraka kai su zai kenan bayan Allah so in kuma tuwo ne kaga mahaɗin shi shine miya kenan ko ko kuma wataƙila mai da yaji irin wanda ƙolo yake haɗawa idan dambu ne wataƙila mahaɗin shi mai da yaji to duk dai waɗannan mahaɗi mahaɗin tun daga ka ce misali bota cheese mai da yaji miya nono ga hura da duk wani abu da za a haɗa a sa wani solid abinci ya samu maikon da za ka iya shigar da shi to shi ne al'udu a gun larabawa kuma gane to sai su a wurinsu suna ganin kunu shi ma ba wannan mahaɗin ba ne ba za a haɗa shi ba tun da ba su da abin da za su haɗa gurasan da shi sai suka bar ba su kawo mashi ba shine da ya tambaya suka ce mashi sai dai kunu ce to ai a ba mu kunu aka ce wannan yana kunu shi ma ya shiga cikin lissafi sannan kuma annabi ya yabi kunu me yasa saboda abinci ne sauƙaƙa wajen samu wasa wato kowane talaka na iya samun shi babu talaka na ba zai iya samun kunu ba sannan kuma ba yi da nauyin cika ciki yadda zai sa ka shagaltu ka san abinci ma mai daɗi yana sa ka ci da yawa idan ka samu abinci mai daɗi musamman mu ustazai da talakawa waɗanda mu saba ci kullum ba ya kake yi in ka je walima musamman waliman da za a ce ɗebi da kanka buffet ko ka je wani gida wata rana ka je wani ustazancin ko ka je rukuya aka yi sa'a aka samu aljanin da ka kore shi za a ce to ka tsaya a ci abinci da mai gidan ka zo ka ga irin zubin da ustazi yake yi ko komai sai ka zuba wani ci ne ma amma sai garin zuba zuba sai je zuba yaji a cikin ti saboda an kawo abubuwa iri daban-daban mai san ba garin haɗa ma kai babban za wala gama yana da kyau kaje ci abinci ka dinga ka dinga ɗan abin nan haka jan aji akwai abubuwan da dama wala sai a raina ka masu kuɗi suna mutane irin wannan su tura maka da yawa su gaya za ka yi to yi kokari ka danna yunwarka da kwaɗayinka ko ka ci sai da saka kar ka bari a gane cewa kai kana da kana da yunwa a jikinka eh galibi ba wani abin da aka ci so daya sai ya burge maka ciki ma ba dole bane ya maka wani amfanin kwarai sai ya burge maka ciki saboda cikinka bai saba da shi ba to ashahid dai shine irin wannan yanayin yakan sa mutum ya ci abinci da yawa abinci mai daɗi to kaga shi kuma daɗin shi ba irin wannan daɗin ne da za ka ji a jikin abubuwa masu da'i sosai wadda ka za ka ci kaɗan ka bashi sai ya kautar da kai daga shagaltuwa da rayuwa duk dai sun faɗi maganganu a kai da yawa abin da ya dame mu game da hadisi shine shi wannan malami abin nan al-Imam Darimi Abu Muhammad Darimi duk wannan hadisin an waye gari shi ke ba da shi a ko'ina hadisi ne garibi ta fuskar isnadinsa shi yake bayar da shi da ko sallama kai a gidansa sai ce ka zo neman hadisin ni'imal idamul khalli sai kawai ya fito ya baka isnadin ya baka hadisin baya ruwan shi wannan malami Muhammad ibn Basharin yana magana a kansa yake cewa huffazud dunya arba'atu yace masu hadda wanda suke mahaddatan duniya a hadisi guda hudu ne abu zur'ata bin rayi abu zur'atar raji wannan da yake yin tilawa hadisi din nan tana mai tarihin shi a baya karke kenan kankat daga shi yace sai muslimun bin sabur imam muslim bin hajjaj bin sabur yace wa abdullahi ibn abdurrahman bi samara kanda shi wannan kenan sai yace wa muhammad ibn isma'ila bi bukhara waɗannan yace sune huffazud duniya to da aka faɗi wannan sai bundar bundar shi kuma sai ke cewa ni kuma ina alfahari da cewa duka waɗannan ɗalibai na ne ya yi sai alfahari ya ce dukansu sun zauna a gabana sun yi karatu duka shi ya karantar da su al'imamu ibn hibbana al-busti rahimahullah a cikin athiqat da zo tarihin darimi ya mushi yabo mai kyau da yake cewa kana darimi min min al-huffaz al-mutqinina wa ahli al-wara'i fi ad-dini min ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها yace darimi din ya daga cikin manyan mahaddata da suka samu da suka ilimi masu taka tsantsan a cikin addini daga cikin wanda suka haddace hadisi suka tara alittafan su suka san fiqhun hadisi suka rubuta littafai suka karantar da hadisi sannan kuma ya yada sunna a garin su na Samarkanda ya gari ne kuma na yan bid'a a lokacin ya ce kuma ya kira zuwa ga sunna sannan ya kare mutuncin sunna sannan ya karya ƙashin bayan duk wanda yake fara da sunna Allah ya gafarta musu gaba daya shine gwamnan garin yayye ba shi alƙalanci ya karba aka matsa mai aka matsa mai ya karba mukrahan to da yanke hukunci kwaya daya sai ya rizani ya ce gaskiya saboda Allah shi ba zai iya ba ayi hakuri ba zai iya ba ya ba da labarin cewa an haife shi a shekarar da Ibn Mubarak ya rasu ne Limamu Abdullahi ibn Mubarak alhamdani ya rasu shekara ta 181 za ku yi tunawa 181 ne rasuwarsa to shi kuma a wannan shekara aka haife shi ya rasu a shekarar nan da ya rasu a ranar tarwiya ranar takwas ga wata bayan la'asar ne ranar alhamis ce kamar da aka ba da labari amma ba a rufe shi ba sai wa shigari juma'a sannan wanda ya dace da arafa sannan aka rufe shi al'imamul bukhari yana zaune a garinsu sai aka zo aka ba shi labarin wannan rasuwa aka ce da ya kifa kai haka kawai sai aga yana kuka aka ba shi labarin rasuwan al'imamul darimi shine yake cewa in tabqa tufja bil ahibbati kullihim in tabqa tufja bil ahibbati kullihim wa fana'u nafsika la abalaka afja'u yace in tabqa indai zaka tabbata a rayu a rayuwa tufja bil ahibbati za a yi ta baka labari mai firgitarwa na rasuwan masoya fuju'a zaka ta jin fuju'a wane ya mutu ka ji labari gatsanye take zuciyarka cewa wane ya mutu wane ya mutu tufja bil ahibbati kullihim sai nace wa fana'u nafsika la abalaka afjal amma ran da kai kuma zaka mutu na rantse maka da Allah kuma tafi duk labarin mutuwa wani zafi ita kuma zaka ta jin labari inda kai kana raye kake mutuwa ko to kuma zaka dinga jin labarin wasu sun mutu kuma ita maka da hankali masoya al'ahibba masoya za su ta mutuwa suna ta mutuwa suna barin ka ta jin fuja'a ya ce amma fa wafana unafsika la'abalaka afjau wannan baiti ne daga imamul bukhari ya yi shi kwaya ɗaya haka Allah ya gafata mai shi ma nan gaba kaɗan za ka jiyar su yanzu muna ɗari biyu da hamsin da biyar suna shekara na suna shekara ɗaya a cikin lissafin shi ma an kusa zuwa tashi Allah ya gafarta musu gaba daya kuma dai an kusuwa ta mu da haka abin yake wane ya mutu wane ya mutu shikenan hatta la ya buka fil nasi baqiya na'am okay haka ne bakwa zai din na karanta ne ma yazid ibn harun na na karanta na mai taku ban ba an karaba wallahi kuma gashi ma na gyara da biro ana yazid ibn harun na'am jazakumullahu khairan kuskuren injini to sai malam yace a qala abu hatim abu hatim ar-razi yake cewa huwa imamu ahalin zamani al-imamu abu muhammad darimi yace shine limamin mutanen zamanin sa wa qala muhammad ibn abdullah ibn numair ghalabana ad-darimi bil hibzi wal wara yace darimi darimi ya ya ya wuce mu ya ci nasara akan mu bil hibzi da yawan haddasa walwara da kuma taka tsantsan baya biye wa duniya wa qala raja ibn murajji yace ma ra'aitu a'lama bil hadith minhu ban ga wanda ya kai shi ilimin hadisi Allahu akbar wannan malami ya shayi go agun sa'annin sa da daliban sa malam ya ci gaba da cewa wa fiha qutila al mu'tazzu billahi abu muhammad abu abdullah muhammad ibn al mutawakkil ala ala allah جعفر بن المعتصم بن محمد بن الرشيد العباسي في رجب خلقوه فأشهد على نفسه مكرها ثم أدخلوه بعد خمسة أيام إلى الحمام فأطش حتى آين الموتى وهو يطلب الماء فمنع ثم أعطوه ماء بثلج فشربه وسقط ميتا واختفت أمه كبيها وسبب قتله أن جماعة من الأتراك قالوا أعطنا أرزاقنا فطلب من أمه مالا فلم تعطه وكانت ذات أموال عظيمة إلى الغاية منها جوهر وياقوت وزبرجد وزمر وزمرد فقوموه بألفي ألف دينار ولم يكن بقي إذاك في خزائن الخلافة شيء فحينئذ أجمعوا على خيره ورئيسهم حينئذ صالح بن وسيف صالح بن وسيف ومحمد بن بغا فلبسوا السلاح وأحاطوا بدار الخلافة وهزم على المؤتد طائفة منهم فضربوه بالدبابيس وأقاموه في الشمس حافيا ليخلع نفسه فأجاب وأهدروا محمد بن الواثق من بغداد فأول من بايعه المؤتز بالله وعاش المؤتز ثلاثا وعشرين سنة وكان من أحسن أهل زمانه ولقبوه محمدا bil mahdi bil mutadi billah muhammadin al mutadi billah wannan shugaba daga cikin sarakunan banul abbas sun kuntuna bara bara kai aka saka shi ko shine kuma sai aka shi a wannan shekara wa fiha a wannan shekara qutila al mu'tazzu billahi sarki al mu'tazzu billahi aka shi shi in kun tana mun ce tun daga kan mutawakkil din na bayan sun zama kawai kamar dumya kamar yar bebi a hannun waɗannan turkawa su suke yi da suka dama da su mutazu billahi sunan shi abu abdullah muhammad ibnu ja'far ibnu muhammad ibnu rashid ibnu ja'far ibnu rashid amma kowane za ga sunan da wani lakabi da ya shahara da shi shi ana ce mishi muhammadul mutazu billah baban shi ja'farun al mutawakkil billah kakan shi Muhammadin al-Mu'tasim billah sai kuma kakan shi shine Harun rashid Harun rashid duka haka sunan sa yake Muhammadu dan mutawakkilu ala Allah shine Ja'far kenan Ja'far dan Mu'tasim shine wato Muhammad dan Muhammad kenan Muhammad dan Rashid shine Haruna kenan al-Abbas fi Rajab a watan Rajab watan azumin tsofaffi da ake cewa ko khala'uhu sun yi masa juyin mulki sun kwabe masa kambin sarautarsa fa ashhada ala nafsihi mukrahan suka tursasa mishi da karfin tsiya suka ce ya ce shi ba sarki bane ya sauka ya faɗi yayi resign summa adkhaluhu ba'da khamsati ayyamin ila al-hammam bayan ya hakura din ya sauka sau kulli shi bayan kwana biyar sai aka fito shi aka sashi cikin al-hammam wurin wanka a da suna da wani irin tsari haka da ake kaman su fulkankani wanda ake shiga ai wanka kamar kwami ne haka ake tara ruwa a cikinsa sai ya shiga danye wanka shi ne irin abinda annabi ya hana mata su je su tura su shiga cikin wajen saboda rashin babu babu shamaki ko mun gani har yanzu ba daidai bane mace tana wanka a irin sunkul da ake yi a hotel da sauransu babu kyau ya saba wa sunna ya saba wa addini da mutunci fa a kasha da ya shiga sai kishirwa ya kama shi yana buƙatar ruwa kuma ruwan wannan ba na sha bane hatta ayanal mauta suka hana shi ruwa har sai da ya zama gashi ga mutuwa yana gadinta ma'ana ya kai matuƙa wajen jin kishi kishi na gab da ya halaka shi to ga irin wannan yanayi wa huwa yatlubul ma yana ta cewa su taimaka mishi su bashi ruwa su bashi ruwa fa yumna sai a hana shi ruwa thumma atawhu ma'an bi thalj can daga karke kuma sai suka bashi ruwa tare da ice tare da kankara fasharibahu sai ya sha shi fasa katsa mai gita sai ya faɗi kawai matacci dama wannan abu ne da ke iya faruwa ko a ɗabi'anci allakitanci mutum da ya ji kishi-kishi ya kusa halaka shi kuma aka ba shi ruwa mai sanyi ko azumi ne kai irin azumin da ake rana cikin rana ɗin nan ka shayar wani za ka yi samun matsala mai kankara shi kenan abin zo da azali fasakata mai yitin wasakata mai yitin waktafat umu uwarsa wadda mun ji a baya cewa dama barariyar baiwa ce ummu walad ce mai suna qabiha sunanta kenan sai ita kuma ta buya aka neme ta aka rasa wa sababu qatlihi me yasa suka kashe shi shine anna jama'atan min al-atraki wasu tarin sojoji cikin turkawa din kalu suka ce atina arzaqan ka ba mu abubuwan mu ka ba mu kudaden mu ka biya mana bukatun mu fatalaba min ummihi malan falan tu'tihi sai je gun qabiha uwarsa yace ki kawo kudi a sallama waɗannan komandojin tace ba za ta bayar ba wa kanat ta kasance zata amwalin azimatin ilal gaya ta kasance attajira ce ko sarkin nan ta ban mamaki ta ta kwasan kudi tana amfani da matsayinta na uwar sarki ta kwasa da kyaututtuka da ake mata da sauransu ta tara dukiya mai ban mamaki ta mafi gwamnatin kudi a lokacin ta fi gwamnatin lokacin kudi min ha daga ciki akwai jauharun wa yaqutun wa zumurrudun tana da irin waɗannan kayan karasti jauhari shine kamar a ce wato abin nan kenan abu mai daraja ko bagwanja ko shine sai kuma yaqutu shine kwaranda ko kwaranda da ake cewa shine yaqutu da kuma zumurrud shine emerald duk da sunayen wasu abin nan ne masu daraja wasu duwatsu ne ko mawad haka masu daraja kawwamu waɗannan dukiyar tata kaɗai an yi mata estimate ɗin kuɗinsu bi alfai alfi dinar da dinari miliyan biyu shi ne alfai alf domin alf alf shi ne miliyan ko to alfai alfin dinari miliyan biyu kowane dinari a yanzu kimasa shi ne naira dubu sittin da biyar to zaka ce 65 sau miliyan biyu ba karamin kuɗi bane ko a yanzu ko a yanzu attajira ce ko wani zai buga mana ina rasu kwana malam su biyanu buga mana dinari ɗaya yanzu dinari ɗaya kimarsa shine kamar naira 65 to in ka ce times 2 million miliyan nawa kenan biliyan da Allah ku buga mana 113 billion 113 billion and 30 billion takar uba lalle a tajira ce gari 130 billion naira hasbunallahu wa ni'mal wakil to kaji daraja kudaden take wannan abin da tara kenan nan mu jawharatu kawai in an kwambatin ɗin shi bisa kuɗin da ake yadda ake kwambashin ɗin kuɗi a yanzu aka kimanta kuɗin walam ya kun baƙiya izza ka fi haza ilil kilafati shaikon a lokacin kuma a taskar gwamnati a cikin foreign reserve kenan za a ce ku babu komai a asusun gwamnati a tsa ɗinsu babu komai ita kuma uwan sarkin tana da wannan kuɗin bajet ɗin ƙasa kenan gaba ɗaya na hannunta ku to sai su kuma waɗannan sarakuna waɗannan turkawa suka kiyarda wahina idin ajma'u ala khal'i a lokacin kawai suka yanke hukuncin cewa wannan kawai a cire shi ba zai iya ba ba za su iya yarda da wannan tsari ba a ce yana mulkin su amma koshite da kuɗi su ba sa iya komai wa ra'isuhum hina idin shugabannin waɗannan ƴan tawaye sune Salih ibn Wasif da Muhammad ibn Buga in kun tana Buga da Wasifu wasu tsofin takadare ne su ma a cikin komandoji yayin su kuma suka gaji wannan takadarancin falabisu silaha nan da nan suka suka sako makaman su suka suka sako kayan fada suka fito suka dauko sojoji runduna guda wa ahatu bidaril khilafa suka kewaye gidan sarauta villa din gaba da suka kiweta wa hajama al mutazi fa'ifatun minhu aka samu wasu daga ciki kawai suka auka mushi fa darabuhu bid dabbabis bid dabbabis suka dinga dukan shi da dabbabis jam'u dabbus kamar da kake cewa tannur shine shine guduma ce katuwa wanda za a yi mata jikinta a sa mata kaya kaya haka abu makami ne irin na da sai a daura mai igiya wanda an aka furga mutum kuma za a dawo da shi kamar yadda kaga guduma to amma kan mulmulalle haka kaman kan jariri sai a sa mishi kusoshi su kullu a jikin shi idan kaga dida yan tauri suna yin gora amma can kan yadda za saka mata kusoshi shi suke ce mishi dabbus an an bugi mutum kawai zai ruguza kanka ne kamar mota ta bi ta kai haka suke yi da shi makamai ne irin na mutanen da amma masu kama a ce makamai ne wato abin nan sophisticated makamai ne irin na da suka dinga kwala mai suka ji mishi rauni wakila wa aqamuhu fi shamsi suka tsaye da shi a ƙasar rana ba cikin inuwa ba hafiyan bai da takalmi li yakhla a nafsu suka ce ya kwabe kansa yayi announcing cewa yayi resigning fa ajaba sai ya amsa musu wannan bukata tasu wa ahdaru muhammad ibn al-wathiq min bagdad suka dauko dan dan uwansa nis ɗinsa kenan muhammad dan gidan al-wathiq aka dauko shi daga garin bagadaza aka zo da shi nan samira ne ake wannan lalata fa awwalu man baya'ahu farkon wanda ya mushi baya shine shi wannan halifar da ake ta magana kan shi al-mu'tazu billahi suka ce shi ne fara mushi baya wa ashal mu'tazu 23 sana dama tsawon rayuwar shi gaba ɗaya shekara 20 ne da uku yaro ne karami da wa kana min ahsani ahli zamani ya kasance a zamanin shi yana daga cikin mutanen kirki a haka dinnan wa laqabuhu muhammadan al-muhtadi billahi suka samu shi lakabin shi na sarauta shine Muhammad al-Muhtadi billah to kaje da al'amarin shekari kin haka akai ta musu daya bayan daya babu wani armashi abu wa fiha tufiya Muhammad ibn Abdurrahim Abu Yahya al-Baghdadi al-Bazzaz wa laqabuhu Sa'iqa سمع عبد الوهاب بن عطاء الخفافة وطبقته وكان أحد الأثبات المجودين سيكما مال محمد ابن عبد الرحيم ibn abi zuhairin al-adawi al-bazzaz malamin su bukhari ne wannan da abu dawud haka tirmidhi da nasa'i waɗannan hudu sun fitar da riwayarsa a cikin kutub ɗinsu banda muslim banda ibn majah sai kuma ibn abi dawud shi ma ya daga gurinsa haka zakariya al-khayyat zakariya khayyatu sunna da ake mishi lakabi duk waɗannan ɗaliban shi sunan shi muhammad ibn abdurrahim abu yahya al-bagadadi mutum bagadaza al-hafiz babban malami al-bazzaz wanda yake wato dan koli da gaske ne sana'a shi kenan dan koli walaqabuhu sa'iqa ana mishi laqabi da sa'iqa kwaran kwatsa al-imam zabi yake cewa ana ce mishi ne haka li annahu kana jayyidal hifzi mutqina saboda haddashi ba ta rawa sam da haka in ya dinga kwaron kwaɓuta haka za a dinga jinta babu wani sassauci da suke ci mashi kawai sa'ika idan laƙabi ne ɗalibai suke sawa malamai haka idan suna so su bayyana wata ɗabi'a ta malaman sami'a abdul wahab ibn ata al-khaffaf wa tabaqata wannan suna daga cikin malamansa wa kana ahad al-athbat na daga cikin malamai wanda suke da tabbaci akan ilimin su al-mujawwadina al-mujawwidina wanda suka goge suka iya karatun su ya zauna zam وفيها محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني الزاهد شيخ الطائفة الكرامية وكان من عباد المرجع sai kuma shugaban addinin karramiya wasu ‘yan bid'a wanda kamar yadda zabi yake faɗa daga baya sun ƙare ko kuma ibn kathirin ka yace sun ƙare babu su an rasa su a cikin littafin tarihul islam za a iya tarjama doguwa ga wannan malami na shugaban ‘yan bid'a sunan shi muhammad ibn karram ana ce ma masu bin shi karramiya suna da munanan aƙidu irin na murji'a batattun aƙidu wanda suke suna ganin cewa wai annabta ƙarfin hali ne kawai da guje ma saɓo banda ƙarya amma a cikin saɓon da ake guje mawa wato za a iya samun annabi ma yana yin ƙarya a haukarsu da lalatarsu da ɓatarsu sannan kuma sun yarda da aƙida ta tanasukul arwah reconciliation a ce mutum ya mutu a wata siffa an sake haifar shi a wata siffa ruhin shi ya fita daga jiki ya fada wani jiki idan a waccan rayuwar da yayi ya zama mutumin banza sai a halicce shi a wata siffa da zai sha wahala kamar wani sai ce idan kaga jaki to da can mutum ne shedani wannan ruhin shi sa aka halicce shi za a jaki dan ya sha wahala haka dai suke fara haka talaka wai da yayi kaza ne duk dai mangaru dai na wanda suka fi kama da nan Hindustan na yan addinin Hindu fiye da na musulmai to wannan wani jahili ne jama'a da ya shugabanci mutane jahilci kamar yadda zabi yake faɗa cewa wa kana qalilan ilmi yace mai karancin ilimi ne dama kuma duk sanda aka sanya mutumin da bai da ilimi wadatacce a shugabancin harka ta addini to akwai damuwa za ya samu irin wannan ta taburza ya canza mutane addini ko ya kai su ya buru kuma ita bata tana da dadin bi ga jahilai dama babu wata bata da za a ce wani ya taba kawo ta wai an rasa wanda zai bi kuma munin ta ji an samu wanda wasu da zarar ya fara yaya ta za a samu masu bi za ka ga duk wani batacce yana da jama'a wani ma jama'a shi sannin nan ka jama'ar da ke bin gaskiya hasali ma su masu bin gaskiya bisa al'ada su ne ake gani kamar ka Muhammad ibn Karram Abu Abdullahi Sijistani Az-Zahid Zahabi a cikin Sirr al-Amin ibn Ibn Hibban Amin a cikin littafin Al-Majruhin yake cewa kana zahidan abidan rabbaniyan ba'ida siti كثير الأصحاب يتي خذلا حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها يتي دا يكسنشي زاهدا يقول الدنيا عابدا يوم بوتا ربانيا wanda yake na Allah ba'ida siti wanda aka ji labarinsa yana da girman mutunci kathiral ashabiya da mabiya da yawa khudila an tabar da shi Allah ya tabar da shi saboda ba kan gaskiya yake ba hatta taqata min al-madhahibi ardaha har sai da tsinci mazhabar ta fi kowace muni min al-ahadisi awhaha da sai mafiya rauni shi kadai an ce ana tuhuma shi da kera hadisi kamar guda 200 shi kadai da aka batacce ne bai da wani albarka a cikin a cikin al'amari wannan ce magana ibnu hibbana a cikin littafin kitabul majruhin min al-muhaddithin so da wannan mutumi ba wani mutumin a zo a gani ba ne Allah shi kyauta wafiya musa ibn amir al-murri ad-dimashqi sami al-walid ibn muslim wa ibn uyayna wa kana abuhu abu al-haythami amir ibn umara sayyid qais wa za'imaha wa farisaha wa kana talaba min al-walid fa haddatha ibnahu hadha bi musannafati sai kuma musa ibn amir ibn umara al-murri ad-dimashqi wannan hadisin shi a cikin sunan abi dawuda ne kadai cikin kutubus sita da yake malami ne amintacce sami al-walid ibn muslim ya ji hadisi daga walid ibn muslim wa ibn uyayna da kuma al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullah wa kana abuhu abul haythami mahaifinsa mai suna abul haizam amir ibn umara wanda ake rakabi da amirul arab shugaban larabawa ya kasance sayyid qaisin shine jagoran larabawan qais wa za'imaha shine na gaba da su wa farisaha shine jarumin su a kasar sham a lokacin wa kana talaba min al-walidi ya nemi wata alfarma shi mahaifin yadda ya kira walid ibn muslim yace ka taimaka mini ga dana ka koya mishi karatu fa haddatha ibnahu hadha bi musannafati sai al-walid ibn muslim ya zauna ya karantar da wannan ɗa na shi wancan mutumi ga baki ɗaya littafin ainihin wato littafan shi da rubuta duka ya zauna ya karantar da shi za mu saurara a nan insha Allah ba za mu samu halin yin ɗaya littafin ba za mu saurara saboda wani uzuri sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik